السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa akan wato darasinmu na littafin al-muqaddamatul izziya wanda muke gabatarwa a duk ranar talata a wannan masallacin al-Imam al-Bukhari wanda a yau muna ranar goma sha biyu ga watan rajab shekara 440 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam mu da ramadan saura kwana 40 da na'am takwas ko bakwai allah ya riskar da mu ramadan allah ya riskar da ramadan gare mu allah ya ba mu ikon azumtansa a yau za mu tashi a kan babi ne ko? kunce faslun ma'ala rahimahullahu ya ce faslun wannan fasali ne ke karantar da mu wato wuraren da ba a so a yi addu'a fi mawatin yukrahu fi addu'a fi salati wuraren da ba a so mutum ya yi addu'a a cikin sallah wala ya ce يكره الدعاء بعد تكبيرة الإحرام ba a son yin addu'a bayan kabbarar harama bayan ka ce Allahu akbar sai da kai karatun fatiha wafin ruku'i hakan na cikin ruku'i wafin tashahudil awwali hakan na cikin tahiya ta farko wa ta'awuz wal basmala hakan nan ba a son mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da bismillahir rahmanir rahim fil faridati a sallah farilla wadih akwai abin dubawa a bayanin malam yace yukrahu du'a'u ba a son ai addu'a ba da takbiratul ihram bayan kabbara harama alhali mun tabbatar da hadisai tabbatattu sun zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko wanda mahar ana kiran addu'a bayan kabbara da sunan du'a'ul istifta ko adiyatul istifta addu'ar bude sallah ko addu'o'in bude sallah hadisai sun tabbata daga ruwayar bukhari da muslim da makamantansu daga cikin wayannan hadisan akwai hadisin addu'a da nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk annabi in yayi kabbara yake yin haka ko kuma hadisin da abi hurairah ya tambaye shi yace ya rasulullah sukutuka hunai ahbad takbiratil ihram ma ta taqul ya manzon Allah shiru da kake bayan kabbarar harama me kake fadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi cewa ga irin addu'ar da yake Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wal thalj wal barad wannan yana yi kuma hadisai ne ingantattu sun tabbata daga Buhari da Muslim kuma daga cikin masu rawaito hadisin cikin sahabbai akwai hadisi daga Ali ibn Abi Talib ruwayar Abu Dawud da Tirmidhi akwai na aisha ruwayar tirmidhi akwai na abi sa'id daga da kuma darimi daga abdullahi dan abbas sannan kuma mun ji ruwayar bukhari na abi huraira saboda haka zancen ba a son addu'a bayan kabbara harama bayi da karfi in kai kabbara za ka yi aƙalla subhanaka allahumma bihamdi tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk sannan ka yi karatun fatiha wafin ruku'in hakan nan a cikin ruku'i ma ba a so mutum ya yi addu'a me yasa a nan malam ya ce ba a so a addu'a cikin ruku'i saboda hadisin mazo sallallahu alaihi wasallam da ke cewa ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan annabi yace ni an hana ni karanta alqur'ani a cikin ruku'i ko a cikin sajada bayan faɗi aka sai ce fa amma ruku' fa'azzimu fihi rabba wa amma sujud fashtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum amma a ruku'i ku girmama ubangijinku ku yi azzama shi amma a cikin sajada ku dukufa cikin addu'a ku yawaita addu'a domin ya dace a an samu ku addu'an da kuka yi a cikin sajada wannan shi yasa ya ce tun da su ju ruku'i wato wajen ta'azim ne shi yasa malam ya ce ba wurin addu'a ba ne to amma sigogin sauran malamai suna nuna ana yin addu'a a cikin ruku'i amma wace irin addu'a kamar yadda idan muka duba imam bukhari ya kawo babi musamman a cikin sahihinsa ya ce babu du'a ifin ruku'i babi ne da ke karantar da yin addu'a cikin ruku'i sai kawo hadisin aisha radiyallahu anha wanda take wa cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a cikin ruku'insa da sajadarsa bayan an saukar masa da idza ja'a nasrullahi wal fath har zuwa ƙarshe na'am yace ne cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli wannan yana daga cikin sigogin tasbihi da suka tabbata akwai wanda muka san ana yi a cikin ruku'i kadai akwai wanda ana yi a cikin sajada kadai akwai wanda kuma ake yi a cikin ruku'i da sajada a ruku'i kadai ana subhana rabbiyal azim wa bihamdi saboda amma ruku fa azzimu fihi rabb a cikin sajada muna subhana rabbiyal a'la wa bihamdi don annabi sallallahu alaihi wasallam subhana rabbiyal azim ya sabi wato abin da sabi sun rabbi al'ala kenan suwan rabbi al'ala annabi ya ce wannan rabbi al'ala a sashi a cikin sajada rabbi al'azim kuma a sashi a cikin ruku'i kenan wannan akwai bambanci to amma kamar sigogin da muka karanta yanzu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli ana faɗinsa a cikin ruku'i ana faɗinsa a cikin sajada ba bambanci haka na lafazin subuhun ƙuddusun rabbul mala'ikati war ruh shi ma ana faɗa cikin ruku'i kuma ana faɗa a cikin sajada haka kuma lafazin subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama shi ma ana faɗa cikin ruku'i ana faɗa cikin sajada to dai cewan malam cewa ba a addu'a cikin ruku'i wannan hadisi na subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma filli ya kore wannan magana tunda a ciki subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik wannan tasbihi ne da godiya ga Allah amma allahumma fir lifa ma'ana Allah ka gafarta min Allah ka gafarta min ai addu'a ce na'am saboda haka mun ji cewa ana addu'a cikin ruku'i ta wannan amma ba wai za ka yi addu'a cikin ruku'i da cewa Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza yadda a cikin sajada ba wannan bane sannan wa fi tashahhudil awwali hakan nan a cikin tahiyya ta farko nan ma ba a addu'a ba addu'a a cikin tahiyya wato ta farko tahiyya ta farko idan an karanta abduhu wa rasuluhu shikenan sai a tashi ko saboda hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu an yana kwatanta wato tahiyyar manzo sallallahu alaihi wasallam ta tsakiyar sallah da cewa idan annabi yayi tahiyyar nan zai tashi da sauri a wani lafazin ma yace zai tashi kamar yana kan wato dutse mai zafi saboda in yayi tahiyan kai tsaye zai tashi ba tare da ya tsaya yayi wasu addu'o'i ba saboda haka ba a addu'a a cikin wato me tahiya ta farko malam ibn qayyim rahimahullah yake cewa kana yukhaffifu hadha at-tashahhud jiddan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana takaita wannan tahiyya ta farko matuka hatta ka annahu ala ar-rabbi kamar ka ce shi yana kan dutse mai zafi ne yana kai shi yasa zai sauri ya tashi saboda haka bai tabbata ba a hadisi cewa idan mutum ya yi tahiyyan farko zai yi salatin annabi ko ba zai yi ba bai tabbata zai yi ba balle sauran addu'o'i amma ta yi ta ƙarshe kuma fa na'am bayan ka gama ta hiya za ka nemi za ka yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam bayan wannan na'am a nemi tsari da abubuwa guda hudu bayan wannan bayan wannan sai du'a'i ka yi tahiya ka yi salatin annabi ka nemi tsari da ga abubuwa guda hudu sai annabi ta sun mali yaftar min addu'a a jabahu ilai sannan mutum ya zabi addu'a da tafi birge shi sai mutum ya yi wannan addu'a bayan wato tahiya ta ƙarshe amma tahiya ta farko ba a addu'a tare da akwai malaman da suka tafi akan cewa ana yin wato salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan tahiya ta farko amma fa duk inda aka ce salati salatin annabi ne ba salatin fati ba ne don akwai wani da ya yi tambaya cewa wai wani ne yana limanci amma kullum sai ya sa salatin fati a cikin sallah wannan mutumin ba shi da sallah domin salatul fati ba salatin annabi ba ne ko salatin annabi ma ba ko ina za ka sa shi ba sai a inda aka ce ka sa ko kuwa yanzu misali karatun fatiha a ina muke yi a tsaye muke yi in ka zo wajen tahiya ka karanta fatiha sallah ba ta yi ba in ka tsaya karatun fatiha sai ka karanta tahiya madadin fatiha sallah ba ta yi ba in ka yi sajada ka karanta sura sallah ba ta yi ba da kace wala dhalina kace subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sai kai ruku ba ta yi ba alhali kuma gashi nan kaya ne a cikin sallar amma sai ka aje ta a inda annabi bai ce a aje ba annabi ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa rad man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad balle alfatihin da kirkiran ta akai hadauta akai dudduba ta wuce shekara 250 ba an ta kai annabi ya ba duniya shekara 1440 aka zo an kare kayan masa karere da abawai da ba su dace ba a ce musulmi ne mazai furta wannan saboda haka mutane su koyi in an ce salatin annabi to salati ibrahimiyya ake ne da sauran sigogin salatai da suka tabbata to anan malar rahimahullahu a cikin abin da yace ba za a yi ba yace wa ta'awuz wal basmalatu fil fariida ko ba za a karanta a'udhu billahi ba ba za a karanta bismillah ba a ina fil fariida a sallah farilla to wannan ma dai maganar akwai rauni akwai abin dubawa saboda hadisai sun tabbata kamar yadda ya zo a hadisai daban-daban wanda malaman hadisi sun inganta shi manzo sallallahu alaihi wasallam yana isti'aza yayin da ya yi kabbara a sallah yana karanta a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim sannan ya karanta fatiha ka duba littafin sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha na al-allama muhammad bin nasir ad-din al-albani rahmatullahi alaihi ya kawo wannan bayani cikakke kamar yadda ya kawo hadisai masu ingancin nuna wannan a cikin littafin sa al-irwa wato irwa al-galil saboda haka za a karanta isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim basmala kuma ya nuna hadisin umar mu'minin ummu salama radiyallahu anha ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi kabbara yayi addu'a sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim sai dai wannan ana karanta su a asirce ne ba wai ba a karanta su kwata kwata bane ba kuma bayyana su ake yi ba kamar da hadisin Anas ya nuna yace yayi sallah bayan manzo sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Uthman ba wanda yake bude sallarsa da bismillahir rahmanir rahim ba sa bayyana bismillahir rahmanir rahim to da suka ce ba sa bayyana wasu malaman suka dauka ba a karantawa ne shi yasa yanzu mazhabar maliki yanzu muke karanta cewa ba a karanta a'udhu billahi da bismillah a farilla amma za ka yi kai su a nafila to kuma cewa ba za ka yi kaza a farilla ba ba za ka yi kaza a nafila ba wannan ba za a iyakantar ba sai da harshen shari'a in sallah ce sallah ce duk abin da ake a farilla ana yin ta a nafila yanzu za ka ga wasu mutane idan suna sallah in farilla ce za ka ga suna natsuwa amma in nafila ce an in karanta fatiha ba a mata sura in nafila ce in an yi ruku ba a warwarewa in nafila ce a ce ma babu tahiya duk wannan yana faruwa musamman a sallar tarawihi da ake yi na asham sai ga mutane suna wasa da sallah to sallah sallah ce nafila ma da farilla duk sallah ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina sallah to annabi ko bai taba nuna bambanci ga nafila ba sai dai akwai wuraren da idan a farilla ne kaza a nafila kaza wanda mun karanta ba su da yawa kamar misali a nafila in ka yi raka biyu za ka yi ta iya ka yi sallama ko da ka yi raka biyu sai ka manta ka tashi zuwa raka uku baka tuna ba sai da ka je kai ruku'u ka warware ka ga ka kulla raka ta uku kenan anan in ka tuna me za ka yi to kar ka koma ka zauna ka ƙara ya zama raka hudu sai ka yi sajada qabla salam sai zama kamar an raba kenan raka biyu raka biyu ka samu raka hudu amma a sallah farilla ce fa kana sallar asbahi raka ta biyu ka ɗauka ɗaya ne sai ka tsaya ta uku kana cikin karatu ka yi rukumu ka warware ka ga cewa a raka na fata uku ce ya za ka yi komawa za ka yi ka zauna sai ka yi ba da salam ka ga bambancin sunna da farilla da dai sauran misalai wanda ba su da yawa wannan kenan addu'a da ake yi na wato basmala a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuma a'udhu billahi samir alim kamar yadda muka karanta da bismillah to ba ba a fadin su a bayyane ba ba a karanta su bane na'am ina muke mal rahimahullah ya ce wasu judu alal bisati hakan nan ba a son yin sajada akan bisat shimfiɗa albisat shine shimfiɗa wal manajil da kuma mindilai manajil jam'u na mandil mandili kuma mun sani mandil kamar hankici kamar dan abin da mutum zai sa a kan shi wa ala tarafil kummi haka nan ba a so mutum ya sajada a hannun riga kana da babban riga haka an ka zo sajada sai ka shimfiɗa ka aje goshinka akai don kar kasa ya taba fuskarka wannan duka ba a son sajada ba wai anan bakaruhi ba wai in kai ka rage ladar sallaka bane da baka yi ba ya bi mun karanta a halari ko wasu judu alal ardi afdalu sajada a kasa shi ya bi lada amma ba haka ba duk wani abu shimfiɗa mai tsarki ne kayi sallah akai sallah ka tayi wa ala tarfil qum wannan duka ba a so mutum ya yi su a cikin sallah na'am wal iltifatu li ghairi daruratin hakan nan iltifat waiga mutum ya waiga ya juya ya kalli dama ko ya kalli hagu a cikin sallah ba a so in ba don larura ba larura ita ce wurin kamar akwai duhu wani abu ya wuce kana tsoron kar wani abu ya cutar da kai ko kana sallah kaga wani abu kamar kunama kaga sai ka waiga ka gani shi din ne ko ba shi bane in shi din ne ina yayi wannan babu komai saboda akwai abu ne mai cutarwa al-iltifat kuma iltifat da ba ta ba ta sallah ba shine kana kallon alqibla gabas a fuskar ka ka waiga haka dama kaɗan wagu kaɗan ko ƙasa da inda kake kallo kaɗan wannan shine iltifatin da bai ba ta sallah amma idan mutum ya waiga ya istidbarin alqibla ya yi wa alqibla baya to wannan sallah ta baci shine malam yake cewa wal intifa'u li ghairi darura saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana akan wannan wani ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi salah sai yace huwa ihtilasun yahtalisu shaytanu min salati al abd wannan ihtilas ne ihtilas ne sane ka san sane baka san sane ba so ne ma kana tafiya zai dan tsara ya zare maka abu ba aljihu to wannan shaidan ne yake dan tsare maka ladanka a cikin sallah wannan shine ihtilas ya tare su shaitan min salatil abdi wani Allah ya jarrabe shi da wannan Allahu musta'an in ya tsaya sai kaga wut ya kalle nan wut nan wanda in a wajen sallah ne ba zai yi ba shi yasa muke cewa a daina shigowa masallaci da riguna masu hotuna ko masu rubutu ko kada a yi sallah a wurin da akwai hotuna musamman masallatayya ko irin rubutun nan haka din ba a so a yi ba don shaidan zai dinga fusgar da hankalin mutane zuwa ga wannan abin ka kalli nan ka kalli can ka karanta wannan rubutun saboda haka wanda zai yi irin wa'annan abubuwan yana da kamasho na ragewa mutane ladan sallah wal iltifatu li ghairi na'am darura ba ba tare da larura ba amma idan akwai larura akwai bukata to ya halatta kamar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jinkirin sallah yayi jinkirin zuwa sallah ya je zai yi sulhu bai zo da wuri ba lokacin sallah yayi an jira an jira shiru bilal ya zai ga abbakar cewa ya abbakar ga manzon Allah bai zo ba ko za ka yi mana sallah abbakar ya ce in ka bani izini zan yi ya ce to tashi mai sallah an tashi ana sallah sai ga annabi ya zo mutane suka bude sahu abbakar annabi ya shiga ya tsaya bayan abbakar sai mutane suka dinga tafi suna buga hannayensu abbakar da ya yi yawa sai me sai ya waiga yana waigawa sai ya hangi masu sallallahu alaihi wasallam kaga mutumin da yake bayan ka anan kana kallon haka zaka gane a zaka gane shi da ya gane annabi ne sai zai ja baya annabi ya ce masa yayi sallah tare da haka ya ja baya sai annabi ya wuce gaba haka yi sallah kaga wannan iltifat ne saboda bukata in akwai bukata zaka waiga kamar kana limanci ka zauna aka ce subhanallah ka tashi aka ce subhanallah to ina za ka yi ka san wasu suna wani shi ne ya yi rafkanuwan sai ɗora wa imam aikin imam daidai ne a sallar shi tunaninsa ya ɗauka cewa sallar ta cika alhali sallar ba ta cika ba idan imam ya miƙe sai ya ce subhanallah kaga shi ne ya kuskure to imam sai koma ya zauna wanda sun san sallah bata shiga ba kuma su ce subhanallah imam zai miƙe ta irin wanda sai na ya huwai ga ya ne ko ya tambaye su ya halatta su yi magana a wannan halin domin a tantance abin da ke faruwa na'am ina muke wa tashbiqul asabi'i wa farqa'atuha wa tashbiqul asabi hakan nan ba a so mutum ya dinga tashbiqul asabi tashbik shine hada yatsu da yatsu yatsun dama su shiga tsakanin yatsun hagu na hagu su shiga tsakanin yatsun dama mutum ya hada su haka wannan shine at-tashbik wa shabbaka baina asabihi wannan shine tashbik din farqa'atuha farqa'a kuma karyawa me ake cewa ha wannan shine farqa'a din mutum yana sallah ya dinga danne ko in ka isa kai a hannu guda da yatsa guda baiwa ce ko in ka yi daya zai mana wa ko goma zan yi gashi ba ka ji to ba a so mutum yana sallah yana wannan hankalinka ya koma cikin sallah ina muke wal'abathu bi khatamihi aw bi lihiyatihi hakan nan kuma wasa da gemunsa da zobinsa ko gemunsa abathu bi khatamihi ko mutum yana da zobe a hannu yana cikin sallah sai ya kama zobe yana jujjuyawa ko ya cire yana sawa ba a son yin haka ko kuma au bilihiyati ko kuma da gemunsa wani yana sallah sai kaga yana gyara gemu ko wanda yake da gashin baki kuma zai kama yana murdawa wani din zai gafala ne yana cikin sallah wani kuma ya san yana sallan amma sai ɗauka ba komai bane a dukkan halaye ba a bukata akwai wani wanda na taba masa magana sai da na yi mar magana ya ce wallahi shi bai san ma yana yi ba in ya yi kabbara in ya ɗora hannunsa na dama a hagu ana cikin sallah sai ya kawo yana haka manyan yatsun nan guda biyu yana haka da su to na lura ba su ɗaya ba su biyu ba da neman magana ya ce wallah shi bai san ma yana yi ba bai san yana yi ba wani lokacin haka wasa da gemu ma kana yi baka san ba kana yi ba ko kana sauraron tilawan imam ko kuma kai ne kana karatun sai kaga kana wani abu wanda baka san ka yi shi ba to amma an ka sani kada ka yi shi wato wani mutum ya ya ya wato ya yi tambaya ga manzo sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da yake shafan kasa a cikin sallah annabi ya ce to idan har zai yi kar ya wuce daya ka share kasa don ka yi sajada in za ka yi kar ya wuce daya in yan yawa zai zama wani aiki ne na wajen sallah wanda ba a cika so ba ina muke wa tagmidu ainihi ko wa tagmidu basarihi hakan nan rinsa idanuwansa rufe idanuwa mutum yana karatun sai ya rufe idonsa ko yana sauraron karatun imam a sallah ya rufe idonsa sai dai in kawo bacci ne yake so ya dauke ka ka rufe sai ka bude amma ka ce tunda ina sallah bari in nuna alama na tsoron Allah ko bari tunda ina jin ayar ka rufe idonka kana sallah ba a so ka bude idonka ka kalli wurin sajada ita ce sunna na'am kuma malamai suka ce yin haka ɗin ya yi kama da aikin yahudawa yahudawa suna ibada suna rufe ido suna kai kawonsu ɗin nan ba a so mutum ya rufe idan sa sannan kuma wa raf'ihi ila sama'i ba a son mutum ya daga idansa zuwa sama ka kalli wurin sajadanka ko ka kalli imaminka saboda hadisin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana cewa la yantahiyanna aqwamun lalle wasu mutane su hannu an rafi absarihim ila sama gabarin daga idanuwansu zuwa sama au ko kuma dai la tukhtafan na abu tsaruhun ko a cafke idanuwansu a ɗauke musu idan kaga akwai tsoratarwa kada mutum ya daga ido yana kallon sama ko wutan lantarki ko wani menene a kalli ƙasa ƙasa mawurin sajar shi ne abin da ake su sannan wa zammil ƙadamai ne ko hakan nan ba a so mutum ya haɗa kafafuwa don mulkadamai ne yayin da kana tsaye a sallah kafafuwan ka biyu su haɗu wannan na goge wannan ka haɗa su ka tsaya ƙif haka ba a son haka kar mutum ya haɗa su sunna ita ce mutum ya buɗe kafafuwansa buɗewa madaidaici ba buɗewa ta yadda za ka tare mutane ba domin hada kafafuwan nan a cikin sajada ne kadai ake yi in ka aje goshinka a ƙasa to kafafuwanka ana so su hadu saboda hadisin Aisha radiyallahu anha da take cewa ta lalami manzo sallallahu alaihi wasallam da daddare bata ganshi ba babu wuta a gidan da ta sa hannu kawai sai gashi nan hannunta ya zo kan dunduniyar manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi sajada ga sunan ya hada su a wannan aka gani cewa lalle ana hadawa ne a cikin sajada amma halin tsayuwa to mutum ya buɗa su buɗewa madaidaici ma'ala rahimahullahu ya ce wa wadda yadi alal hasira da kuma ɗaura hannu alal khasira akan kwankwaso kana cikin sallah ka sa hannunka a nan kwankwasonka ka riƙe haka wannan ba a yi a cikin sallah domin bai kama da bai yi kama da nan aikin mai sallah ko naha an yi salliyar rajul muktasira ikhtisar kenan annabi ya hana da wani wata hadithun nafsi bi umurin duniya ba a so mutum ya dinga hira na abin duniya ka yi kabbara kana sallah zuciyarka tana yawo na'am tana hira da abu na duniya ta hadisun nafsi bi umuri duniya sai dai umuri al'akhira ko ko ana cikin sallan ka saurari tilawan imam in kana fahimtar abin da yake faɗa ko ma baka fahimta ka dinga tunawa cewa wannan sallafa da shi za a yi maka sakayya ita ce farko abin da za a yi maka hisabi a kai ita ce abokiyar hirarka a cikin kabarinka na'am irin wa'annan abubuwa ka dinga tunawa da su a cikin sallah bi umuril akhirah amma lamarin duniya ba a so وحمل شيء بكم من أو فم من وحمل شيء da kuma daukan wani abu bikum min da kum min riga sa hannun riga aw fam min ko a cikin sallah abin da bakin sa yayin da mutum zai yi sallah yayi sallah a hakan sa kar kana sallah ka sa abu mai nauyi a aljihunka ko ka rataye wani wata jaka kana ruku yana gangarowa yana lilo ka tare ka ɗa kama ka miƙe ka sake ɗagawa ka aje kaga hankalinka zai rabu to ba a son irin wayannan abubuwa da za su shagaltar da mutum sannan kuma awfamin ko kuma a cikin baki kar mutum yana yana shan minti lokacin sallah yayi sai ya tura mintin gefe ko yana cin goro yanzu ya kurkura bakinsa ya yi sallah ba zai samu goro mai daɗi irin wannan ba sai ya tura ya tura ya ajiye a gefe yana sallah ba a son haka ko ma menene ba a son mutum ya ɗauki abu a cikin bakinsa yana sallah wasalatu bi tariqi man yamurru bayna yadayhi ko hakan nan kuma ba a son mutum yayi sallah a hanya ta yadda zai yi wani ya wuce ta gabansa wasalatu bi tariq man yamurru bayna yadayhi idan zaka yi sallah a fili to kai sallah idan sallah hadukum bal yusalli ila sutra wal yadnu min haka annabi yace idan ɗayan ku zai yi sallah yayi sallah ga sutra kuma ya kusanci wannan sutra zaka kafa wani abu wanda ba zai faɗi da kansa ba don me don mai wucewa ya ga cewa kana sallah kar ya shiga tsakaninka da wannan sutra a wani hadisin yake cewa idan mutum ya sa sutura yana sallah fara da ahadu an ya sa zabai ne dai bal ya dafa idan wani ya zo yana so ya shiga tsakaninka da wannan suturan ka ture shi kar ya wuce idan ya kifa ka yaƙe shi domin shi shaidan ne kar ka ba shi dama ya wuce kenan dole ne mai sallah ya sa sutura idan baka saba wani ya wuce kana da laifi hakan nan malar rahimahullah ya ce bayan ba a so wannan wa qatlul barghuthi ko da kashe kwarkwata wal qamla da kuma kashe barghuth kudin cizo wal barghuth al barghuth kudin cizo mun san kudin cizo ba ku sani ba ha kai ka sani gashi nan da yawa yara ba su sani ba saboda an kashe su an kashe su an ci gaba an yi tsafta sun zama babu su da yawa bargo wato kudin cizo wani kwaro ne kamar dawa ja bayansa an ka gani kamar na kyankyaso ne amma rawun ne kamar dawa yana tsakanin a katifa lungu-lungu yake kuma yana da cizo kamar sauro in ya cije ka kuma in har kayan motsi ka tashi to da wuya ka gan shi yana cizon ka zai koya shi ne barbot a da kam ana yawo da su a riguna ma musu muka zo muka gansu a jikin katihu irin katiba na daɗin nan na na ciyawa ba na ciyawan ba ma na audugan nan ton ne da wuce to shi wurin da ake sa fatan nan kasan in an huda ba ana sa fata ba a ɗaure don kar abin zaren ya wuce to irin lungu-lungun nan yake shiga mugu ne yana da cizo mai zafi musamman fararen mutane ya fi ji musu ciwo to shi ma ba a son mutum ya kashe a cikin sallah wal qamla da kuma kwarkwata kwarkwata ma wasu ba su sani ba shi ma eh akwai to mutum ya tashi baban shi Allah ya hore masa kullum yana wanka sau biyu kana da riguna a gida biyar shida kana canzawa yau an wanke an goge to ina kurkwata zai zauna amma ana magana waɗanda sai a sati ne za su yi wanki sau ɗaya a sati za a yi wanki sau ɗaya sannan in kwarkwatan ya yi yawa saboda suna bin layin ɗinki ba wasu sai kaga sun cire riguna da wandunan baibai an je an shanya a rana saboda su ji zafin rana su fita rana ya kashe su ta wannan yanzu duka alhamdulillah Allah ya kawo wato saukin su an ci gaba to kashe su bil masjid a cikin masallaci ba a so domin masallaci wuri ne mai tsafta ana so a tsaftata shi amma sai kaga wasu suna kashe sauro a cikin bangon masallaci akwai wani mawan da kwarkwatan yake kashewa yana da kwarkwata a jikinsa in ya jiya sun taba shi zai lalama ya lalama in ya kama sai ya manne a jikin bangon duk za ka ga jini a inda yake zama wannan ba daidai ba ne ba a so mutum ya kashe su na'am a masallaci saboda masallaci wuri ne da ake bukatan tsabtacewa hakan nan ba a so mutum ya kaki ya tofar a masallaci ya kaki ya tofa a jikin bango ko ya face majina a jikin bango a cikin masallaci ana gani bai dacewa yadda ba ka so ka yi da bangon gidanka da kaminta to masallacin Allah ma karka walakanta shi mun zo babi قال رحمه الله يجي باب مبتلات الصلاة فصل في مبتلات الصلاة wannan fasali ne kuma da ke mana bayanin ababai da suke bata sallah na'am kenan sallah akwai abin da yake bata ta wannan batin ɗayan ababai ne guda uku ko hudu ko dai mutum ya yi ƙari a cikin sallah da gangan ko ya yi ragi da gangan na'am wannan duk suna bata sallah ƙari da gangan ko rage da gangan suna bata sallah hakan nan karyewan alwala duk abin da zai bata alwala ya bata sallah ba duk abin da ya bata sallah bane zai bata alwala zai yi mutum sallarsa ta ɓaci amma alwalarsa tana an ba zai yi a ce alwalarsa ta warware amma sallarsa tana nan ba zai yiwu ba ba za a ce ya mutu kuma yana da rai ba عن رحمه الله يتي تبطل الصلاة بترك شرط من شرائطها مع القدرة عليه تبطل الصلاة صلى ذات باتي بترك شرط والدبر ونشرعي قدا من شرائطها دق شرطا صلى لم تؤن شرعين مع القدرة عليه تارد إياوا تارد إياينسا متى يهيد الولاء شرعيني ko tsarki sharaɗi ne fuskantar alkibla sharaɗi ne mutum ya rufe al'aurarsa sharaɗi ne ko duk sharuɗa sharuɗa sharuɗa to amma wannan sharuɗan idan rashin iyawa ya zofa ba za a kama mutum da shi ba mutumin da yana baya rike fitsari yana yoyon fitsari yaushe zai tsarki har sai ya yi abin nan kafin ya yi sallah ba zai yiwu ba mutumin da ba shi da lafiya ba zai iya tashi ba ya zai iya fuskanci alƙibla ba zai yi ba da makamantansu wannan shi ne fitar ke sharatin min shara'itiha ma'al qudra kamar karatun fatiha kamar bayyanawa kamar kamar kamar duk wani abu wanda ana abin nan gabace a sallah idan mutum ya bari da gangan sallah ta baci wa bi tarki takbiratul ihrami aw an-niyyati aw ghayrihima min arkaniha hakan nan bi tarke takbiratul ihrami wajen barin kabbarar harama mutum ya zo sallah kawai bai ana ruku'i kawai sai zo ya shinku ya Allahu akbar ya shiga ba tare da ya kabbarar harama ta farko ba ba shi da sallah awin niyya ko kuma niyya kawai ya ga ana sallah ya ce kai bari ni ma je in bi su ba tare da shi ya niyyan cewa ga irin sallar da zai yi ba da kuma wa gairihima au gairihima ko kuma wasu wannan daga cikin rukunin sallah mutum ya bar ruku'i ko warwarewa ko yin sallama daga sallah da makamantansu wa bil fi'li al-kathiri min jinsi salati ko nayi tsallake ne wa bil kalami li ghairi islahiha ko wa tarki sunnatin wahidatin amdan ala ahadil qawlaini haka ne da kuma barin sunna guda daya da gangan akan ɗaya daga cikin maganganun malamai guda biyu malamai sun yi magana biyu idan mutum ya bar sunna ba farilla ba da gangan sallarsa ta ɓaci me yasa sallah ta ɓaci suka ce ai li anna min ihanati sunna ya tozarta sunnan ne tozarta sunna kuma kamar tozarta farilla ne ai annabi bayya magana sai an yi masa wahayi ko kuma yanci ku anil hawa in huwa illa wahayi to in mutum ya tozarta sunna kamar ya tozarta farilla ne wasu kuma suka ce a'a sallah sa dai ba za ta ɓaci ba amma dai ya istighfari game da abin nan da yi wa bil kalami li ghairi islahiha hakan nan yin magana ba don gyaran sallah ba azu mun yi magana cewa imam idan ya rikice zai iya wai gawa yayi tambaya ko to amma idan ba don wannan bukata ba ko wata bukata mai kama da haka in ba haka ba sallah za ta baci kamar hadisin zaid bin arqam da yake cewa kunna natakallamu fi salati yukallimu rajulu minna sahiba da muna magana a cikin sallah mutum yana magana da abokinsa wa huwa ila janbihi abokin yana gefensa dama ko hagu yana cikin sallah zai ce to da Allah in mun yi sallah da Allah ka raka ni wuri kaza suna bin imam fa zai ce to shikenan mun yi sallah mu tafi a ni ina da wurin da zan tafi a dare wani lokacin duk suna sallah suna magana har yaushe hatta nazalat qawluhu ta'ala wa qumu lillahi qanitin da wannan ayar da ta sauka sai ce fa umirna bis sukuti wa nuhina anil kalam sai aka umarce mu da mu yi shiru nan gaba kada mu yi magana a cikin sallah shine hadisi muawiya bin hakam as-sulami radiyallahu an wanda ana cikin sallah wani yayi atishawa da mutumin atishawa yayi hamdala sai muawiya ya ce da shi yarhamukallah sai aka dinga nuna masa ana kallon shi ya zai magana sai ce wa sakala ummiya ma lakum tanzuruna ilai ya kai tungiya ta mata me yasa kuke kallo sai aka ce masa aka yi masa faɗa ya shi sai da aka idar da sallah sai sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai ce wallahi ma ra'aytu mu'alliman afdala min rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahi ban ga malamin da ya kai manzon Allah koyarwa ba wallahi bai zage ni ba bai min tsawa ba kawai abin da ya ce min inna hadhihi sala la yaslu fiha min kalamin nas wannan sallah ba ta kinganta a shigar da maganganun mutane ita sallah ce da karatun qur'ani da kafa to kaga kenan ba a magana a cikin sallah amma in ya zama dole wani yaro zai je taɓa wuta zai fada wani wuri wani makaho zai ji ciwo anan za ka yi kaimar magana a ce akwai rami ko karka tsaya karka tafi a ka tsaya ko a ɗauki yaro ko kaga gobara wuta ya tashi laike mar rahimahullah ya ce wa bil fi'lil kathiri min jinsi min ghairi jinsi salati sannan aiki da yawa wanda baya daga cikin sashin sallah shi ma sallah tana baci kamar tafiya mai yawa mutumin da yana sallah a berin nan can ta waje da ya ga ana sallah a tsallaken nan waje sai ya shigo yana ya tafi kudu kaga takun yayi yawa ba a bukata to wannan din a cikin sallah yana da alaka da sallah amma duk da haka shi ma kare yawa zama wanda baya cikin sallah kamar sosa jiki mutum yana jin kaikai zaka dan sosa kadan ko to amma kana sallah kana so wannan nan can anjima nan can ya cire hula can subhanallah wasu kamar shaidan ne yake suka su da allura idan suka yi kabbara wani in a wajen sallah ne za ka ji shi tsin amma cikin sallah ba magana wani a wajen sallah za ka ji shi ba za ka taba jinsa yana tari ba amma cikin sallah ba tari tari atishawa tari face majina ko ya zo maka takaita mana balle bai zo ba kada kwakulo shi wani kuma sai ya shiga sallah zai lissafin alkudinsa aljihu ya kama ya danna ya danna sai sa hannu yana kirgawa in Allah ya sa lissafin sanin ya zo daidai to sallah ta kubuta amma idan bai zo daidai ba sai kaga ya rikice to ina ya bari zai fara neman kudin ina ya ragu ba a son haka na'am amma aiki in ba yawa ko ba jinsin sallah ba sallah ba ta bace ba kamar daukan yaro kana sallah yaro karami ya zo ya kama ka kana tsaye kana karatu sai ka daga shi ka rike shi in ka zo ruku'i sai ka aje shi ka yi ruku'i ka warware ka yi sajada in ka zo tashi kuma ka dauke shi ka miƙe na'am eh in zai zauna haka yayi sosai ma yafi sauki wannan kuma dalilin shine hadithin wa umma ir zainab jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta zo annabi sai ya dauke ta in yana tsaye zai daga ta in ya zo sajada zai aje ta kaga bayya daga cikin jinsin sallah amma sai a tashi ne kawai za a dauka sai a sajada ne kawai za a aje amma yaro don ka dauke shi kana cikin sallah sai ka je daki ka dauko masa riga ka canza masa ko ka duba wandonsa akwai fitsari sai ka ɗebi ruwa ka sa masa ka cire wandon ka yar sannan ka daga shi kaga ayyuka za su yi yawa malace kalmashi ilkaziri bi khilafil qalili jiddan da tafiya mai yawa ba wanda mace karancin sosai din ba in tafiya kaɗan ne ba komai misali kana sallah aka ɗauke wuta akwai fitila a gabanka ka yi taku ɗaya biyu ka kunna ba komai kana sallah ba wuta aka kawo wuta banka na gudu ba ka son iskan ka ɗan matsa ka kashe ko aka fara iska ka tura ƙofa ka rufe ko ka kulle ƙofa iyalinka suka zo ko wani ya zo yana so ya shiga sai ka leƙa ka buɗe masa wannan duk ba ayyuka ne masu yawa ƙalilin jiddan don tafiya kaɗan ba komai kalmashi lisitratin afurjatin au na'am ko kamar tafiya lisitratin saboda sitra au furja ko kuma wata kafa wato ka kabbara ka fara sallah ba sutura ko kuma kana bin imam aka sallame sai sauran suka tashi suka tafi ga gaban ka ba sutura amma akwai sutura a gefe sai ka matsa zuwa wurin da akwai sutura ɗin ko kuma akwai furja wata kafa a cikin sahu ga wurin da za ka iya shiga ya ɗauke ka kai kuma kana sahu na baya sai ka taka ka shiga in kana sahu ta uku sai ga sahu ta ɗaya akwai wuri amma sahu ta biyu ba wuri kana iya kaɗan nuna kana so ka shige a buɗa maka sahu ta biyun ka wuce ta uku ko kuma shi na ta biyun ya zo ta uku ɗayan kai kuma ka gangara zuwa sahu na biyun duk wannan abubuwa ne wanda ba su ɓata sallah ba kuma suna daga cikin gyaran sallah na'am wal ghamzati da zungura ka zunguri wani haka a cikin sallah ba a so wa haqqil jasadi sosa jiki ta zo yi magana ba sosa jiki ba a so amma idan mutum ya yi ɗan kaɗan ba komai na'am ko kuma kuna sallah wani da aka zauna ta hiya sai ya fara gingidi kana iya zunguransa kada ya yi bacci da dai makamantansu na'am wanda duka ba su bata sallah ba malin ya ce wal aklu wa shirbu mubtilun mutlaqan da ci da sha masu bata sallah ne yanke in an ce mutlaqan sakakken magana ba ba kaidi idan mutum yana sallah ya ci abinci mutlaq ba za a ci abinci ai kadan ya ci loma bai wuce biyu ba ba a'a ko loma hamsin ne ko loma ɗaya ne in dai cin abinci ne cin abinci shi ne yake cewa mutlaqan din amma wancan ayyuka yace kadan ba komai ko to amma cin abinci ko sha mutlakan na bata sallah wa bi ziyadati fi'lin min jinsi salati amdan na'am aw jahlan mutlaqa hakan nan ƙari a cikin sallah wannan abin da aka ƙara ɗin wato jinsin sallan ne na'am amdan da gangan ne au jahilan ko da jahilci ne mutlakan wato da gangan ya ƙara raka a guda suka zama biyar sal akwai sallah babu a zahar raka a hudu ne shi jahili ne bai san cewa raka a hudu ne ba ya yi raka a biyar sallah ta yi ba ta yi ba wannan shi ne jahilan ne ba mantuwa ba an mai mantuwa ne ai zai sajada ko wa sahawun in kathura haka mantuwa tana bata sallah idan ta yi yawa wa sahawun in kathura misali sallar azhar raka nawa ne hudu sai kai mantuwa ka ƙara raka hudu suka zama takwas kai anya ka san magana sallan kuwa shine yake cewa wa sahawun in kathura ya kathura din zai za mu gane wa huwa shine yawan wato abinda zaka kara raka'atani fi subhi mutum ya manta ya kara raka'a biyu a sallar asbahi sun zama nawa hudu sallah ta baci wa arba'u raka'atin fi dhuhri da kara raka'a hudu a sallar azhar wal asri da al'asr wal isha'i da sallar isha na wannan duk suna bata sallah na'am da saura ko mara rahimahullah ya ce wa man salla salatan tammatan ko idan mutum ya yi salla kuma salla cikakkiya al'ata ala nizamiha ya zo a kan tsarinta ma'ana ya zo da sallar a yadda take kabbara karatu ruku'i warwarewa sajada tahiya diyaita daidai ata ala nidamiha amma shi ba wa huwa la ya'rifu al-fardha min as-sunnati amma bai san mecece farilla ba mecece sunna ba shi dai yayi ya ga ana ga ya ga ana yi shi ya kwaikwaya amma bai san me farilla ba bai san me sunna ba wala sunnatan min al-mustahabbi bai san mecece sunna ba daga mustahabbi faqila wasu malaman suka ce inna salatahu batila sallah sabatacciya ce shine menene wannan sallah menene ala bin nizami hadin sai aka tambaye shi me wannan sai ce la adri ana af'alu kama ra'aytu an-nasa yaf'alun ni ina yi ne kamar yadda naga mutane suna sallah to sallar sa ta baci wannan magana ɗaya kenan mai rauni wasahihu magana mafi inganci kam annaha sahiha sallarsa tana da kyawu amma yaushe ga sharadin in akhadha wasfaha an alimi in ya karbi siffar sallar a wajen malami bai bai iya bambantawa amma malami ce to in kai alwala ka zo in ka tsaya kai Allahu akbar in kai kabbara sai kai karatun Fatiha in kai ka daura sura in kai ruku ga yadda ake yi zaka rore gashi zaka je sajada gashi zaka yi wannan zaka yi wannan kaga akhadha wasfaha an alimi yanzu ya karba ne daga bakin malami a wannan halin idan yayi sallah to sallarsa ta yi koda idan aka tambaye shi wanne ne farilla wanne ne sunna ba zai gane ba har lokacin da zai samu daman wato yayi karatu خلاص الحمد لله الله يسعى البركة كما بدنا samu. zai iya yiwuwa idan a istikhlafal imam kenan ba canza limami limami shine ratibi a masallaci yana sallah sai imam bai zo ba wani ya wuce da imam din ya zo shi wancan din ya yi riba su wancan ya shiga in an yi haka sallah ta yi kamar misali mun zo mu goma sallah ga imam muna bin shi sallah na'am to amma sai wasu mutane biyar suka zo suka yi kabbara ashe ba su samu ba sai raka daya ko ba su samu ba sai tahiya a dukan halaye an sun tashi kowa ai zai ci gaba da sallarsa shi kadai kuma suna da daman wani ya wuce musu su tura shi su bi shi wannan ma zai yi Allah ya samu dace Allah ya gafata mana kurakuranmu dan uwanmu da ya shiga hatsari malam Ahmad Suleiman mai jan bakin nan mu yi mutaya shi addu'a Allah ya bayyana da shi Allah ya dawo da shi cikin iyalansa lafiya walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah